Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك yace wanda ya ce annabi tsara masa Allah ko ta fata ne su kutar sai a kashe shi da haka ta yi ce sai muna duka da aka fara zahiro ba za a ce da ba a ce ta ba ne wannan kawai kuma su su fita
وقال في رجل قيل له لا لا وأكل رسول الله فقال قال الله لرسول الله كتاب وذكر كلاما قبيحا قيل له قال أشد من كلامه أولا ثم قال إنما أردت برسول الله الأقوى وقد أقرأ
yace wakala fi rajulin kila lahu ta faɗa cikin haƙƙin mutum da aka ce da shi za a wani ke su da zai cewa rantsuwa wuce wata shara'a ta ce ne amma al'ada na rawa ta gudana sun yi ce za a wani ke su da zai ta ce a'a na rantse da girman da kadarin da aka ba da sana yake da shi wajen Allah to sai faɗa wani da ya ma magana sai ya faɗa masa wanda shafi da zama na gaya maka da irin kadarin da aka ba da sana yake da shi wajen Allah fakala sai shi fara za ku gura su da za a kasa magana sai ba ku ta magana kan addu'a su da za a yi wanda kara kalaman kabiya sai wata zance mara daɗi ya riga ya ce ba zai iya rubuta shi ba su kila da ku sai aka ce da shi ma da guri ya haɗu wanda da gini ba ɗaya muke yin Allah fakala a shadda min kalami da ya ɓauwa sai ba ɗa waje ko sanar wa'ayin za na samun sarrafa wa'ayi da suka faɗa wa Allah magana wani ba da salamu to lalla ba za ka yi kai shiru in ka je garin babbar su sai su yi kuma su yi yawa sai su ƙara fiye da wannan da ya gama mun ya fashi kuma
ta faɗi makala ta ce na ma'arar cikin rasulai da haka ya ce na wai abinda nake nufi da rasulullahi wato kunama wai to wai kunama yake nufi tawili zai yi
قال ابن أبي سليمان للذي سأله اشهد عليه fa ana أو sharikuka صديقك يزيد في قتله wa sawabi zalika sai وثوابه ibn abi sulaiman da ya faɗa lillazi sa'alahu to wanda ya tambaye sai ya ce ishhad alaihi ka fa masa hu- shaida wa ana sharikuka ni ina tarayya da kai yuridu fi qatlihi wa sawabi zalika zamu yi tarayya da kai a wajen tabbatar da hukuncin kisan sa mu zamu yi tarayya da kai wajen samun ladar gurin Allah
قال ابن حبيب بن ربيع Habibu dan Rabi'i yace لأن ادعاء التأويل تأويل مم.
في اللفظ سراه la لا yuqbalu domin idda'u ta'wili mutum ya da'awar tawili wato ya kokarin waskewa ya canja zance fi lafazin sura إيه.
a cikin lafazin da yake a fili yake إيه.
la yuqbalu ba a karbar tawilin sa tunda cewa alallahu bi rasulillahi إيه.
to kaga wani tawili zai kuma ya ce wai yau kunama yake nufi ka gani da annahu لأنه imtihanun domin imtihan ne wato wulakanci bambancinsa da na jarabawa na jaraba ha karami ne shine na jaraba da ake ta makaranta wannan imtihan da ha babba ne wulakanci
وهو غير مؤذر لرسول rasulullahi sallallahu shi bai zama mai girmamawa bane ga annabi alaihi ya bashi goyen baya ولا مؤذر wanda ana ce wato az- wato azziruhu wato waqiruhu to bai yi daga ciki ba wala muwaqqirin lahu ko ba mai girmama annabi bane alayhi salam فوجب إن iba إباحة دمه sai halatta jininsa sai zama wajibi
حتى وأفتى أبو عبد الله بن أسعد الثالث مم.
لأشار shi a share قال رجل عن عبد وجه وجه إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن سألت أو دهنت فقد دهل وسأل- وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل وأبجاء الأرض بالإي بقتل ابن حاتم متفقه إلى الإيل
to وسلم
to ya ce wa fata abu abdullahi ibn attabin abu abdullahi dan attabin ya ba da fatawa fi a share a cikin mutumin da yake karba haraji shine asha daga ushur ne yana karba na hukuma ne to shi wancan da aka zo karba sai ce abinda Allah da manzansa ba su yadda da abun ba ma faqala lirajulin sai ya ce da wancan addi ni ka biya ni sada abun nan harajin sanin washku ila annabi sallallahu alaihi wasallam kaje ka kai kara gurin annabi alaihi salam eh an san an taba haka fa annan tsoron malam babba yana zaune shiru jibrin ya zo shi malam yau fa an yi wata banna har yanzu in na zo gurin sai na nuna mala da shi kawo gurin nan an zo ana kakkadu a cikin ƙwaryar gari shi kenan ana ta kawo mutane ana tsarewa dinnan in da kudin da ka da haraji mutum ya wuce in babu a kama shi a tara da man ga shiga ba biya nan sai a dora shi sai tafi to shi kenan wani ya zo ina cika da haraji ce babu kudi sai ce muna nema gurin ma'aiki da shewa tijjani sai mai tara ya ce komacin sai sun kawo sai koma gefe shi ba sa cikin sauran ba sai koma gefe da yana koma gefe da ana jima sai ga- sai ga wani mutum bullo daga gabar wajen asibitin murtala kansa a rufe yana zuwa sai ce da mai kawara je an go kudin wancan ne sai ce la haula wala quwwata illa billah an daina kaman ma ya gigice to a san me kuma zai biya nan ya zo sharo jibril ke ga mala ya ce yau an yi wannan al'amarin a garin nan shekaru mu ce gani da kai a rufe sai ce wasu an ga kudin wancan daman ware shi ce sai ma'aikin ya kawo sai a suke shi kawai sai ga wani mutum da rufe kawai a rufe ce an ga kudin wancan sai tashi ya gigi ce to in na yanzu ne ba ma zai dubu ba zai laholan ma ba zai ba ma zai dauka wani mai faru ba ka gani so da lalacewa yau
وقال إن سألت أو جهلت fakar jahila ce wani an tambaye shi ko ko ya manta to sai faɗi dai bakar magana
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم lilkatili shi kenan waje
وأفتى فقهاء الحديث andalusi wakatila ibn hatim al-muta faqih dulaydali
إليه dali wata malaman fikihu na andalus sun ba da fatawar kashe ibn hatim al-muta faqih wanda yake da aure fikihu a dulaydali mutumin dulaydula
وسلبه da kuma tsire shi بما شهد عليه به domin abinda aka kafa masa shaida shaidu suka hadu من استشفاته eh da bi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam domin tozalta haƙƙin annabi alisa da ɗaukansa ba a bakin komai ba وتسميته إياه أثناء أنها ذرته Mhm.
باليتيم باليتيم subhanallah da kuma ambatansa a sana'a munazarati da aka zo ana munazara ta ilimi ya ambace shi yatimi wa kuma hatin haidara hatini wato kamar dan uwa na mata su sai ya dinga ambatansa da haka
وزعمه أن زهده Mhm.
أن جهده لم يكن قصدا sai ce wai shi wannan abin da ya faɗa ba wai nufi yake ba
و- ولو قدر على طيبات أكلها هذا شباه لذلك da ya samu tsarkaka sai ya ci abu sa daidai da wannan
وابتاء فقهاء الكيرواني
واصحاب السهلين لقتل ابراهيم والفزاري والفزاري.
fakaha'un kairawan da kuma ashabu sununi sun ba da fatawa a kashe ibrahim al-fazari
وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم wato ya zama mawaƙi ne shi mutafanninan fi kasiri min al-ulumi yana da fannoni na ilimi daban-daban
وكان ممن يحضر مجلس القاضي ابي العباس بن خالد ya kasance yana daga cikin da suke halartar majalisin alkadi abil abbas bin alif lil munazara aje ai ta munazara
فرفعت عليه الامور munkara min hazal babi من هذا sai الباب aka ɗauko masa al'amura a baban ƙi a wannan babin في الاستهزاء بالله بالله billahi an biya ihe wajen yi wa Allah izgili da kuma sauran annaba alaihi salatu wassalam نبينا صلى الله عليه وسلم da kuma annabi mai tsina da wancan Allah فهاجر له القاضي يحيى بن عمر Mhm.
وغيره من الفقهاء وأمر القتل فيه وسلبه Mhm.
فضل السكين to fa a hadara lahu alqadi yahya bin umar wa ghayruhu min al-fuqaha'i sai alqali yahya dan umar da wannan sa cikin malaba da man fiqihu sai ce a zo da shi tunda an dauko abin da ya shafi wannan bawon da istihza'i aka ce yayi wa annabi shi alayhi salam haka kai kararsa gaban alkali sai ce a kawo shi wa amara bi qatlihi sai yanke masa hukuncin kisa ya umarni a kashe shi wa salbihi da kuma tsire shi
منكسر faɗo inabi sikin ثم aka sa wuƙa da ita aka yanka shi wasu liba muna kasan wasu liba muna kasan aka kuma tsire shi a juye
ثم أجوي.
هلك
so wato da aka sa misali tamba aka ɗaure dama ita an saka a tsaye kuma sai a sa ta kwanci daidai kafaɗin mutum sai a bar tsinin haka daidai wuyan da kan to haka sa aka kwantar da mutum sai a miƙar da hannunsa jikin ɗayan fangalan sai a ɗaure sai a juya ɗaya ma jikin fangalan sai a ɗaure sai a ɗaure wuyan da daidai kan a jikin ɗan siririn sauran cikin da ƙirjin da ƙawahuwa duk sai a cinyoyi sai a ɗaure su a wannan to sai a kuma juya shi ƙasa kan ya koma ƙasa ƙawahun su yi sama sai kayan cikin su sauko to shine sai a yi ma- sa aka yi masa wannan suma unzila أنزل bayan ya gama ya mutu sai aka sauke shi wa uhuri kabin nari aka kone shi da wuta to shi za a yi masa na soyayya
وحكى بعض المحرقين والرشقين أنه لما رفعت حشبته وزالت عنها الأيدي الاستدعت وحولت عن القبلة Mm.
وكان أية البنت Eh, wa haka ba adal mu'arrikhina sashen masu tarihi suka hakaito annama annahu lamma rufi arkashabatuhu yayin da aka dauko makararsa wa zalat an hal aidi kuma aka sa hannu- kowa ya cire hannunsa istadarat sai ta juya wa hawwalatu anil qiblati ta juye da shi gefen alqibla ba ta bar shi ya kalla alqibla ba وكان أية البنت ayatan lil jami' sai zama aya ga sauran jama'a وكبر الناس eh, sai mutane suka yi kabbara
وجاء كلب walaga fi damihi في دمه sai kare ya zo ko sai ya tinga lallage a kan jininsa قال يحيى بن عمر sai ya ya ɗan umar ya ce صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sun sanarsun Allah ya yi gaskiya وذكر حديثا عنه سلام.
صلى الله عليه وسلم ya fi ya ambaci hadisi annahu kala قال annan mai tsira da macin Allah ya ce لا يلب kul kalbu fi damin musulmin kare ba zai lallage a kan jinin musulmi ba sai tun da ya yi ba musulmi ba ne subhanallah
صلى الله masha Allah.
عليه amin وسلم قال وقال القاضي أبو عبد الله بن مرابط alkari abu abdullahi bin al-murabidi yace من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خزمة wanda ya ce annabi tsara mun sha Allah huzima an karya shi a gurin yaƙi da sauran abubuwan da ya sa gaba to wannan yustatawu za a ba shi damar tuba a ba shi kwana uku in ta ba fabi hawa ni'imat wa illa in ba haka ba kutila sai a kashe shi لأنه تنقص kusan domin wannan takai wato tauyewa ne da daraja annabi alaihi salam إذ لا يجوز ذلك عليه fi khasatihi domin Allah bai- wannan bai halitta ba ga annabi alaihi salam fi khasatihi akan hususiyarsa shi kadai
إذ- إذ هو على بصيرة من أمره don shi yana kan basira na al'amarinsa ويقين من اسمه ismatihi da kuma yaqini akan ismar sakariya ya san haka annabi sa ba taɓa masa dim ba ba a taɓa masa ba zata ba ko dare ko rana duk abin da yake gudana a jaziratul arab yana tafin hannunsa da su ko labari wani ya bayar sai ya zo kunnensa saboda sahabban nan mutane ne zaɓaɓɓu ko masu hankali masu basira in za su kawo labari mai gaba suke kawo ba za su kawo labari wanda ba shi da gaba ba makama ba ko dare ko rana saboda ka komai za a yi ya sani lokacin da zai tafi maka umra alayhi salamu ai da muka suka hadu suka saka riguna na damusa suka ce ba dai shiga garin ba suka kira Khalid ibn Walid suka ce shugabanci wato sojojin dawaki a je a tare ai aran gama duk abin da suka yi ya sani ta an zo an gaya masa san ana cikin tafiya sai ya ce waye zai iya fidda mu hanyar da ba za mu yi aran gama da su ba sai wani sabi ce ni ne sai ce to shige gaba nuna mana sai ya bi ta cikin harra wanda dai je madina ya san harra irin wannan duwatsu masu kama an soya su gurma gurma tafiya a kafa wahala ce rarrafe wahala ce jan ciki wahala ce tafiya da jaki wahala ce a wurin da doki wahala ce da raƙumi amma haka aka yi jigata sannan aka fita saka kaucewa inda khalid ibn al-walid din yake yana can yana ta jira ashe ya yi abin nan ya bari su kuma sun wuce sun je hudaybiya shine ya ji labari to ya tafi akan ya ce in suka sake suna abin nasu na ibada kawai sai far musu yana zuwa sai tarar rabi suna sallah rabi suna tsaro idza kunta fi qafa qamta lahum as-salata faltakum da'ifatan minhum akalam yusallu bal yusallu ma aka sai abin ya gigita shi shi wani wani irin mutane ne masu basira haka domin ubangiji ya ce waddalla zina kafaru law tagafuluna an aslihatikum wa amtaatikum familuna alaikum waylatan wahida to annabi sai akan basira yake sannan kuma yana da yaqini akan ismarsa to wanda ya san akwai wannan ya ce da annabi sai an karya shi to yayi yayi yayi wulakanci
وقال حبيب بن ربيع rawi مصحب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون إثم wace shi habibu ne rabi'il karawi ya ta ya ce mazhabu malikin wa sahabi mazhabu imamu na malik da kuma abu- wato almajiransa anna man qala fihi wanda ya faɗi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma fihi na qasun akwai tawaya a cikin annabi harshen sha'anin annabi alaihi salam utila kashe shi za a yi duna istitabati duna istitabati ba tare da an ba shi damar tuba ba
وقال ابن أبتاب Mhm. wabuna attabin ya ce الكتاب والسنة alƙur'ani da sunna موجبان sun wajabta أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذار wanda ya nufi annabi alaihi da wata cutatarwa
أو نقص auna ƙasin ko kuma ci- wato tauyewa مؤردا mu'arridan tajirwaye da kamar wanka ne أو مسرحا ko kuma ya fito ɓalo-ɓalo وإن كان la ko da abin ƙanƙane ne faƙatulhu wajibun kisansa wajibi ne
فهذا الباب كله مما أدى أداه العلماء السبع أو سنة أسر يجب القتل liƙa'ilihi fa hazal babu kulluhu babun baki ɗayansa bima addahu ulama'u daga abinda malamai suka kirga shi cewa sabban zagi ne au tana kusan ko kuma tauyewa ne ya ji buƙatul ƙa'ilihi wanda ya faɗi wannan kalmar wajibi ne a kashe shi lam yakhtalif fi zalika wata ƙaddimuhum wala mota akhiruhum wato malamai da na farko wata ƙaddim magabata wala mota akhir da na baya ba wanda ya saɓani akan wannan إن اختلفوا في حكم قتله فما أشرنا إليه
bayyana بعد ko da yake ko da ko da sun yi sabani fi hukumi qatlihi a cikin hukuncin kashe shi alama asharna ilaihi a bisa abin da muka yi nuni a kansa wa nubayyinuhu ba'du wannan gaba za mu yi bayani ai وكذا an abin da ya faɗa ma asharna ilaihi ko yace kisan za a ɗauka hadda ne a kufuran to shine kawai da aka yi sabani
وكذلك أول حكم من دسمه أو au غيره ayyarahu hakanan idan in ji alkali haka nake cewa hukuman ga masahu hukuncin wanda ya kaskantar da annabi alaihi salamu au ayyarahu ko kuma aibata shi bir ayatul ganami da kiwon dabbobi da yi أول au sahawi ko kuma rafkanuwa au nisyani ko kuma mantuwa أول سهل hawa sihiri ko kuma da sihiri da aka yi na, na wancan wancan labidi bin al'asami hawa ma a saba homin jurhin ko kuma abin da ya same shi na rauni أو حزن zimatin liba da jiyoshihi ko kuma karaya ta yaƙi ga sashen rundunarsa wadda ya tura aka je wani abu ya faru aka samu wannan hau azan min aduwihi ko kuma ta cutatarwa daga mukiyinsa wanda yi aka yi wa annabi alisa ko aka yi wa rundunarsa أو شدة من زمن ko kuma wani tsanani da aka samu a zamanin annabi alaihi salamu أو بالميل ila nisa'ihi ko kuma ya ce annabi alisa ya karkata zuwa matansa حكم هذا كله لمن asali bihi na qasahu قتل alqatlu hukuncin wannan wanda diye nufin tauye annabi alaihi salamu ko kaskanta shi hukuncinsa kisa ne قد مضى من مذاهب العلماء fi zalika ya wato ya gabata a cikin mazhabobin malamai fi zalika a cikin wannan ويأتي ما يدل عليه Ya- abinda zai nuna haka kuma zai zo nan gaba to Allah sauye حصل Mhm.
في حجة في إيجاب قتل من تبعه أو آبه صلى الله عليه وسلم ya ce wannan fasal yana magana ne akan hujja da hijalili cikin wajabcin wanda kashe wanda ya zabi- zagi annabi alaisan ko kuma ya aibata shi
من القرآن سبحانه تعالى من أرضيه في Mhm.
الدنيا والآخرة وكرامه تعالى عذاب عذاب عذاب
fato min alqur'ani a cikin qur'ani shine la'anuhu ta'ala la'antar da Allah madaukakin sarki ya lemu zihi ga wanda ya cutatar da annabi alaihi salam fi dunya wal akhirah a duniya lahira la'antar tana nan wa qiranuhu ta'ala da kuma hadawar da Allah madaukakin sarki yayi azahu bi azahu cutatar wasa ita ce cutatar da annabi alaihi salam duk wanda ya haka al- ya cuci Allah kuma ya cuci manzon Allah sallama
ولا خلاف في قتل من حب Allah babu sabani cikin kashe wanda ya zagi Allah مم. وأن اللعنة إنما yastaujibuhu يستوجبه man huwa kafirun domin la'anta tana wajabta ne ga wanda yake kafiri حكم الكافر da القتل.
katil hukuncin kafiri kuma kisa وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله rasulau ce ta ce ayar innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu kaga shine kirani ya hada azahu bi azahu
قال في قاتل المؤمن مثل ذلك
مم.
لعنته في الدنيا والآخرة Mm.
الدنيا القتل مم.
قال الله تعالى ملعونين أينما sukifu ushizu wa kutilu taqtila eh
لا يسكت.
Mhm, shi.
وقال للمحاربين واذكر عقوبتهم ذلك لهم خزي في الدنيا
tun sai wana akan muminun waɗanda suke yada miyagun kalmomi na jita-jita suke jefa musulmi cikin tsoro to in yace su ne mar'uni na aina masu ihu oke zuwa kuttilo ta katila to kuma sai faɗa a cikin muharibin ya faɗi uguwarsu su muharibuna su ne lazini wannan jaza'ul lazini yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqada aydihim wa wa arjuluhum min khilafin ayyun fu min al ardi sai ce zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati kun sai ya faɗa
وقد يكون القتل بمعنى اللعن قال قتل الخراسون mutu da karasuna
وقاتلهم الله na yi hukuna shi la'anahun wallah أي لعنهم الله ya shi la'ana ce
ولأنه فرق بين harraka baina azahuma نعم.
ya bambanta tsakanin cutatarwarsu guda biyu wa azal muminina da kuma cutatar da muminai وفي هذا المؤمنين ما دون dunar katali minar darbe wan nikali a cikin cutatar da muminai shi hukuncinsa dunar katali ne minar darbe na duka wan nikali da kuma wato jiki ya gaya masa
فكان حكم مؤذن الله mu'izzillahi wa nabihi ashaddu min zalika hukuncin wanda ya cuci Allah da manzansa ya faka tsanani wa huwa al-qatlu shine kisa فقال الله تعالى samu dauke sarki yace فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
مم. eh su ce Allah ya rantsuwa la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum al-aya suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima
فسلب اسم الإيمان مم. عمن وجد في هدر sadrihi harajan حجر min qada'ihi walan yusallim lahu salaba ismal imani ya since sunan imani amman waje da fi sadrihi haraja wanda ya ji wani kaikayi a cikin zuciyarsa min qada'ihi da gugu- hukuncin da annabi alaihi salam ya yanke walam yusallim lahu kuma bai mika waya ba إيه، ومن تنقص
tana kasahu faƙanna ƙada haza wanda ya tauye annabi alaihissalam ya danganta masa tawaya faƙanna ƙada haza ya warware wannan وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الذين wani آمنوا wani tarfawa asuwa ta kan fauka sautin nabi wala ta jiharo lahu bil qawli ka jari ba'dukum li ba'din an tahbada amalukum
ولا fi hubidil amala illa kufur shi ba abin da zai rusa aiki sai kafirci shi kuma kafirci utalo kashe shi ake قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce إذا جاءوك عن yau ka bi malam yuhayi ka bihi Allah eh ثم قالوا حسبهم sama kala sai ce hasbuhum jahannamu yasalawna hafa bi isal masir
قال تعالى Hmm, Allah madaukakin sarki ya ce minhum allazina yuzuna an-nabiyya إن النبي wa yaquluna huwa uzun هو الكذب.
eh suka ce ko uzun shala ce kul uzun khairi sai sa suke ce masa uzun duk labarin da suka je suka yi suka gama tattaunawa in suka zo sai annabi sai kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to sai suke ce masa uzun kunne sai Allah ce uzun khair shi yasa a cikin sunayensa ana masa kirari sai a ce uzun khair fiyin bi asrarul munafiqi fadihun ko da wanda suke sai fallasa su sai ya fada ka ce kaza ka ce kaza
ثم قال والذين يؤذون رسول الله لهم don azabun alim ne shi ma
قال تعالى Allah maɗaukin sarki ya ce سألتم يقولون إنما كنا ta نخوض kodo wani ra'abu in suka faɗi abin da wato ya saba in aka ce ya kuka aka ce inna ma kuna na kodo wani ra'abu kai kutsawa nake wasa muke yi إلى قوله Eh, zuwa faɗarsa maɗaukaki قد كفرتم ba da imani kun kun ga kafurta bayan imani أمم.
kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'una shine abin da ya cire la ta la ta'tazuru kar kafartum ba da imaniku kun kafarta bayan imani
قال أهل التفسير Hmm, malam abu la tafsiri suka ce كفرتم بقولكم kaulikum fi rasulillahi sallam kun kafurta da faɗar da kuka yi wa annabi alaihi salamu faɗa wacce take akwai izgili a cikinta وأما الإجماع fakar zakarnaku قد ذكرناه amma ijma'i mun riga mun faɗe shi duk abin da malamai suka yi وأما الآثار amma daga cikin hadisai فحدثنا الشيخ أبو عبد الله abshewa abu abdullahi ya zantar da mu أحمد بن محمد ahmad dan muhammad bin galbuna dan galbuna عن الشيخ أبي bizar ذر harawi daga sheikh abi zar harawi ijazata ta hanyar ijaza قال حدثنا abu hasan ad-dar kudini abu hasan ad-dar kudini imamu imamu al-amir ay amir al-mu'minin fil hadis shi ma fi zamanihi مم. وأبو عمر بن حيوتا hayyawi
وحدثنا محمد بن نوح muhammad dan nuhun ya zantar da mu حدثنا عبد العزيز ibn muhammad da abdulaziz dan muhammad ya zantar da mu بن حسن dan hassan بن زياد bin zabala ta dan zubala حدثنا عبد الله بن موسى bin ja'far abdullahi dan musa dan ja'far ya zantar da mu عن علي بن shi ka موسى karo daga ali dan musa عن shi أبيه ya karbo daga babansa عن shi جده kuma ya karbo daga kakansa عن محمد بن ali bin al-husayn shi ya karbo daga muhammad dan ali dan husayn عن أبيه shi ka karbo daga babansa عن الحسين bin ali shi ka karbo daga al-husayn dan ali عن أبيه daga babansa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah mai tsira da mancin Allah yace من فقد nabiyan faqtuluhu wanda ya zagi annabi ku ku kashe shi
من سب sahabi fadribuhu فضله wanda ya zagi sahabbai na kuma ku yi masa bulala jikinsa ya gaya masa
وفي حديث صحيح ya zo a cikin hadisi ingantacce عن ابن- أمر النبي النبي صلى صلى الله عليه ya ce وسلم da Ka'ab ibn al-Ashrafi Abnan annabi tsara da mace la ba da umarni a kashe Ka'ab dan Ashrafi shi ba Yahude ne mawaki ne to sai dinga waƙe-waƙe ya dinga waƙe-waƙe yana taɗa kai da Yahudawa sai ko mafarewa annabi alaihi zambo yana zagin sa to sai annabi alaihi ya ce mallili Ka'ab ibn al-Ashrafi فإنه يوزي الله ورسوله ce ya zan yi ne da ka'abiyun al'ashir yana cuta Allah da manzansa in wawa ja ilaihi man qatalahu gilatan بن أشرف إنه يعز الله ورسوله rasulahu shine haka yace wa zai zan yi da kabu dan ashir wa zan mu maganin sa ne هو اتجه إليه man من qatalahu gilatan قبيلته sai tura wanda ya kashe shi gila kisan gila duna da awatin ba tare da an yi kiransa cewa zai shiga addini ba a'a بخلاف غيره min al-mushriki na sabanin wani sarki mushrikai وألل العذاب wa allala zalika bi azahu lahu annaba sai ya kafa dalili na yin haka bi azahu lahu saboda cutatar da shi da yi
ودل أن قتله إياه da gairil ishraki Wa- ya nuna cewa kisan da annabi alaihi salam ya sa aka yi masa da gairil ishraki ba dan kafircin sa bane ballil azah saboda cutatarwa ne وكذلك shi yana na har yanzu gidansa karka ce zai fito daga gida rijiyarsa ta ɗiban ruwa da komai sanana gidan da aka yi na gidan bulallukan duwatsu ne kowane dulo ɗaya ya fi girman tirin babban turmi ɗin nan ƙaton wuri ne yana nan sun yi lamba sun saka wani da ya yi tamfarin da gurin zai tafi ɗaure shekara ashirin da biyar mun je haƙurin haƙofar gidan mun je mun ga inda aka yi masa shi kuma mamu da ɗan masalamata shi ya wannan da ya faɗa haka sai ce ya rasula ni zan yi to sai sauran kabila ausu sai suka bi shi sai suka tadda shi ya aure to kuma shi dan wansa ne wajen sharuwa mace ɗaya ce ta shayar da su da suka je suka yi wannan sai ya ce masa ya gan shi da sulalle da komai da gyaran fuska ya zambaɗa turare ce wani wani irin turare ne irin na angwaye ne ya ce yi ta ne a cikin turaren ƙasar laraba na wazaɓaɓe ne sai ce bari in ji sai ya sansana kan ta ma ya daɗi sai ya gaya musu ya ce to ba in na sake na biyu zan rike kan da ƙarfi ko kuma ku yi da gaske to shine suka yana na biyun sai rike kan su kuma suka yi da gaske suka buga masa takobi sai suka kashe shi to daga cikin wanda suka yi haka saboda yana rike da shi sai takobin ya yanki Muhammad da dan masalamata sai masa rauni sosai da suka wasa ga annabi alaihi salamu sai ya farin ciki to sai ya shafi dan masala mata gurin sai kuma bai taba rauni ba wa kazalika katala abu rafi haka ba abu rafi shi ma sallama ibn al-haqiq sunansa kenan sallama ibn al-haqiq shi ko ba yahudi ne shi ma yana can wajen khaybara shi ma da ya tankasa sai so mazagin annabi alayhi salam shi ma sai ya ce wa zai mun sai su kuma kazarat su ma suka fita shi kenan suka bi shi da suka je suka je haƙala as da yake to sai shi ɗaya daga cikin sabon annabi alaihissalamu sai ya ƙoƙari daga dare ya kusan yi sai ya wata shiga haka kamar wani mara lafiya mara lafiya kamar ɗan garin shi mai rufe ƙofar gari irin kwana waje ɗin nan ya zo kwana waje sai ce kai ba ka da lafiya zan rufe in baka shiga ba da dama ke sai ce sai ya shiga ba tuhuma da ya shiga aka rufe gari da shi da ya wop sai ya hau katanga sai ya tsirga to duk inda ya shiga kofofi ne sun fi goma yau da ya shiga sai mai sai sa sakata yadda ba wanda zai biyo bayansa sai zai tar da shi a cikin ɗaki da mai ɗakinsa kuma ya kashe fitila sai magana waye wannan to dama haka yake so sai ce a ina kake ne yana jin wannan da ya je kawai sai ko ya buga masa takobi ya buga masa takobi ko buga masa sai ya kurura ya ce wani ya shigo ya kashe ni sai ya bar gurin sai koma ya ce wane ne wanda ya maka wani abu sai ya sake magana dama din ya gane cikin duniya yana faɗa da ya zo sai buga masa ciki da ya balla baya sai ya tsalle ya fito da ya tashi gurin da zai saukan ya ɗauka ya zo ƙasa ba sai tsirgo ba a da nisa yana faɗa sai kare a ƙauri duk da haka ya ɗauke ƙafar ya zaga ifita shi sai na koma domin zan je in ga annabi a san gana ba ta da tushe ba sai ya koma can alfijir na kitwa sai ji an yi kururuwa ya mutu sai tsargo ifita sabai suka su kwana sai madina ana zuwa annabi su shafa kafar sai ta koma daidai sai ce to ku kamun duk makaman ku gani da ya duba sai ga wanda akwai tumbinsa a cikin sai ka kashe shi to shine abu rafi sallama ibn al-haqiq shi ma cutatarwa sai ya masa wannan ya kada bara'u ya ce bara'u ibn azib radiyallahu anhu ya ce kana yuzi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cutatar da annabi tsira da mancin Allah wa yu'inu alaihi yana kuma taimakon mukiya akan annabi alaihi salam wa kadhalika amruhu yawmal fati haka nan umar wannan annabi alaihi salam ya na fatahu makka bi qatl ibn hadalin وجاريتيه اللتين كانتا تغنياني بسبه صلى الله عليه وسلم haka yace duk ina ganshi a kashe shi da kuma wayansu bayansa mata guda biyu wanda kullun za su zo su dinga kida suna rawa suna zagin annabi alaihi salam sai ce ko aka zo maka yi abuwa ne sai wayannan an gansu a kashe su
fi hadisin akhara أن رجلا كان يسبه صلى الله عليه وسلم Mm.
فقال من يكفيني عدو aduyi wace wani hadisin kuma wani mutum ya kasance yana zagin annabi alaihi salam sai annabi alaihi salam ce man ya kafi ni aduyi wa zai mun maganin miki na fa qala khalid ibn al-walid khalid ibn al-walid sai ce ana ni ne sahon nabi sallallahu alaihi wasallam fa qatalahu sai annabi mai tsira da wancan la'ake sai je kashe shi
وكذلك أمر قتل جماعة ممن كا- كان يؤديه من الكفار wa subbuhu ya ya ya hakanan ya umarni da kashe jama'a masu yawa yamman kana yuzihi min al-kufari wanda yake cutarsa a cikin kafirai wa yasubbuhu kuma yake zagin sa كان ندر ibn al-harisi kamar nadar ibn al-haris yana zagin sa yana bata qur'ani yana cewa asairul awwalina shi ma da aka kama shi ranar ranar badar da ukubata ibn abi mu'aidin shi ma ukubata dan mu abi mu'aidin shi ma haka yake kullun zagin annabi alayhi salam shi ma da aka zo ranar ba- ba- ba- badar da aka kama su annabi alayhi salam sai duk aka sare wuyansu
وأحيل بقتل جماعة منهم قبل الفتح fa ba'adahu fa qutilu kuma yayi alƙawari ya bi da da kashe waɗansu jama'a daga cikin su masu cutatar da shi qabla al-fatih kafin fatahu makka wa ba'adahu da bayan fatahu makka فقتلوا إلا kuma من kuma بادر aka kashe su بالإسلام.
illa man badara bi islamihi qabla al-qudrati alayhi sai wanda i sauri ya bayyana musulunci sa kafin a riga a kama shi kafin ya shiga hannu ya silale ya je ya nemi afuwa ya ce ya musulunta to wannan an kyale su
وقد روى البزار عن ابن عباس أن أبوة بن أبي مؤيد نادى يا معشر القريش ما لي تلو من بينكم ninna صبرا.
hotel min bai nukun sabara sai ce annabin abbasin daga lahi dan abbas anna ubata bin abi mu'aidin nada shi ubata dan abi mu'aidin yayi kira ya ma'a- ma'ashira quraishin ya ku jama'a quraisha mali uqtal min bainakum sabra me ya faru ne za a kashe ni a tsakaninku sabra ba a fagen yaki ba قال له wato in an ce kutila sabra ba a fagen yaƙi ya ɗauko makami ana doki in doka ba yana hannu a riƙe shi a tsaye da shi a sa takobi a sare shi to shi ne katil sabra
قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك wabtira'ika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi mai tsira da mancala ce da kafircin ka ne da kuma kiran ƙarya da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa za a kashe ka ka san mugu ne ya taba kiran walima gidansa ya gaici annabi alaihi salam annabi alaihi salam ya je sai ya ce ba zai ci ba sai dai in ibn abi mu'aidin zai musulunta ha sai ga to ai annabi alisun irin kimarsa a cikin ƙwarishawa ya zo ya ce ba zai ci abincin walima ba shi a wurinsa tawaya ce ya wulakanta sai ce shi in dai sai da wannan zaka ci abinci na musulunta sai kalmar shahada annabi alisun ya ci abinci sai yan gunzugulu nan da nan suka je sai ga abu jahal dama amininsa ne sai wane ya musulunta sai abu jahal ya fusata nan da nan ya fi kau da kai ce ni da kai babu sauran aminci ba magana yayyayyay ya saurare shi isa ce in ka- in yana so ya saurare shi sai dai ya sa shi a gaba su je har gidan annabi alisama ya ce masa baya musulunci kuma ya kaki toha masa a fuska sai da ije iya wannan ya sa bangi ce ya mai abdu zalimu ala yadai in kyauta sai ya ce je ya tsa ya ce ya wailata lam attakid fulanan khalila na ban rike wannan masoyi ba lakar adallani an zikir ba da- ba da izza'ani sai ya kukan wannan to sannan da yi wannan kuma sai ya zo ya samu annabi alaihissalami yana sallah sai ya ɗauko mahaifa ta taguwa ya ɗora masa duk da haka bai haƙura ba sannan annabi alaihi na sallah sai da ya bari ya sa goshinsa sai ya zo ya saka kan kafarsa wato karkashin kan annabi assalamu mai alfarma ya dinga girgiza annabi alaihi sai da ya jira nan kamar idanuwansa guda biyu za su fita to shine da ya daga sai ya ce mustazi'una ne ce da wana da wana da wana da wane Allah na hada ka da su kai ma maganin su kuma dukkanin su ban da ya komo gida ranar badar sa ka dinga sare su kawai to shi sa da aka kamo shi ba a fagen daga ba yana hannu aka ajiye shi aka kira ne zai sara wuya sai ce ya ma'ashira kushi mali ukutali min bainakum sabra a gaban ku za a min haka sai annabi alaihi sai ce liku bi kufuri ka waftara ika ala rasulullahi sallama shi sa za a yi maka haka
wa zakara abdurrazzaq annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tabbahu rajulun eh abdurrazzaq ya ambaci cewa annabi mai tsara da wancan Allah wani mutum ya zage shi
qala an ya kafi ni a duyi duwi sai ce wai zai min maganin muki na qala zubayr sai a zubairu bin al'awami radiyallahu anhu ya ce ana
bararahu eh sai ya masa wa maraza faƙata lahu zubairu sai zubairu ya kashe shi daman jarumi shi daman ka gan shi da yami a tifaris eh tankar da sadauki ɗari iki suna cikin wanda ya musulunta yana sha takwas in annaba zai tafiya su ne giwar sarki dama da salih bin abi dalib su sai so abu abu da timul jarrahi ya al-qawi al-amin
وروي أيضا أن امرأة كانت
subuhu sallallahu alaihi wasallama har wai ta cewa wata mace ta kasance tana zagin annabi tsira da mucin Allah فقال wanya kafi ni a duwati wa zai mu maganin wannan magauciyar tawa فخرج إليها خالد ibn al-walid radiyallahu anhu sai Khalid ibn al-walid ya fita wajen ta faka laha ya kace ta
وروي أن رجلا
kazaba ala annabi sallallahu alaihi wasallam har waito cewa wani mutum ya yi wa annabi alaihi wasallam kariya فبعث عليا وزبير إليه ya qatalahu فلو sai ya tura Ali sai na Ali da Zubair radiyallahu anhu ma su kashe shi amma nan kare ba kuwa ya faɗi wata kalma ya ce annabi alaihi ya faɗa a a a cikin siffarsa ya ƙaryata wadda za ta nuna na ƙasa sai ga annabi alaihi salam amma ƙarya na ba annabi faɗa bai ce ya faɗa wannan daban fale ta bawo maqadahu minan nari ne
وروى ابن آلئ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمعت أبي أبي يقول فيك قولا أديها فقتله
fakataltuhu قلت ibn ibn kani'in yace wani mutum ya zo gurin annabi tsira da amincin Allah yace ya rasulullahi ya maki Allah samitu abi ya qulu fika qawlan qabihan naji mahaifina ya faɗa wata magana akan ka amma mara daɗi faqataltuhu sai na kashe shi لم يشك zalik salam ya shuka zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi annabi tsira da amincin Allah bai ji wata damuwa ba ya kama ana yayin indozin ya yadda da wannan abin da yi
وبلغ المهاجر هاجر بن أبي abi umar ya ta amiru da yamani بكر اليمن Mm.
لأبي بكر رضي الله عنه أن امرأة هناك في ردك كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
قاعدة to al-muhajir bin abi umayyata amirul yaman shine sarki na yaman amma a zamanin suna bakar radiyallahu anhu to ballaga sai ya aika masa anna imra'atan hunaka fi ridda wata mace tana ci wanda suka yi ridda gannat ta yi ta shiban waka tana ta waka na zagin annabi alaihi salam faqada yadaha sai ya sa aka yanke hannunta wanda za a ونسيتها an saniyataha yasa kuma aka cire hakoranta na gaba وبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك sai wannan ya isa gurin sai na abubakar radiyallahu anhu قال له sai ya ce da shi لولا ما فعلت فعلت ha fa'alta za a martuka bi qatliha ba dan haka kai ba إيه ka riga kai abota al'amarin akwai sa'a akwai yalwa tunda kai istihadi ka yanke mata hannu ka cire mata haƙora shikenan ma ba dan kayi wannan ba da aiko min kai da man da can za ka kashe ta
لأن حد الأنبياء laysa shibihul hududa domin haddin annabawa ba irin sauran hudud bane in aka taba su shi yasa dama a can yake cewa muqtada qaul abi bakari na gama bashi haka السلام أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام